أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأسماء الخمسة وإعرابها yace waɗannan wasu sunaye ne guda biyar wanda suke yawan yawo a cikin magana ko a cikin larabci waɗannan sunaye guda biyar yadda ake musu irabi sunayen nan guda biyar kamar da zai zo su ne abun da akun da hamun da fu da kuma zo abun akun hamun fu zo waɗannan su ne sunayen nan guda biyar ana musu iradi a halin rufa da wawun a halin nasaba da alif a halin jarra da yawun kamar da zai zo a cikin waɗannan misalai al'amfila misalai جاء أبو سعيد أبوك طبيب ماهر كان أبوك رجلا حازما لعل القادم أبو محمد ودعنا أبا سعيد يجل الناس أباك لعل أباك طبيب ماهر إن أبا محمد رجل شريف رضينا عن أبي سعيد يثق الناس بأبيك رضي الناس عن أبيك يشكر الناس لأبي محمد fassara waɗannan jumloli hudu na farko ja abu sa'id abu sa'id ya zo ko baban sa'id ya zo abuka tabibul mahirun mahaifinka babanka likita ne kwararre kana abuka rajulan haziman babanka ya kasance mutum ne حازما لنية لأن الخادم أبو محمد ميوا ميزو النم داما يزمنتو أبو محمد ليه شيني معنى لعلة ممكن أنت أتسجد إلى فرقو من أخواتي كان ومن أخواتي إنك من أخواتي إنك فوق نجو ودعنا أبا سعيد من يبنقانا بابا سعيد yujillun nasu abaka mutane suna girmama mahaifinka la'alla abaka da ma mahaifinka tadibun ya zamanto likita ne mahirun mahirun kwararre ko muna so ko muna fatan mahaifinka zai zamanto likita mahirun kwararre inna aba muhammadin lalle ne baban muhammad rajulun sharifun mutum ne mai daraja hudu na ƙarshe rabina an abi sa'idi mun yarda da baban sa'id ya sikun nasu bi abi sha mutane sun amince da babanka rabiyan nasu an abi sha mutane sun yarda da babanka yashkurun nasu bi abi muhammad mutane suna godewa baban muhammad waɗannan su ne waɗannan jumloli da kuma fassara su abinda muke so mu sani a nan muna da abun a misali muna da abun a misali muna da abun a misali hudu na farko kamar yadda muna da su a misali hudu na biyu muna da su har yanzu a misali hudu na ƙarshe ba lokacin da muka mayar da hankali sosai za mu ga abu ɗin nan a hudu na farko kowannen su ya zo ne da wawu ja'a abu abuka fadibun kana abuka la'alla al-qadim abu muhammad kowanne abu abu abu abu kowanne ya zo da wawun idan muka duba misalai kuma na biyu za mu ga kowannen su ya zo da alif aba sai abaka abaka inna aba muhammad idan muka duba hudu na karshe kowanne ya zo da yawon an abi sa'id bi abi ka an abi ka bi abi muhammad to idan muka lura da wuraren da abu ya zo da wawun to za mu ga cewa ya zo da wawun ne a lokacin da ya zo marfu'i lokacin da ya zo marfu'i a nan ne ya zo da wawun idan muka duba misali na farko a hudu na farko جاء أبو جاء أبو أنا أبو دن فائل فائل كو من سني مفعول لي to anan wa alamatu rafihi alwawu niyabatan anil damma abuka qaribun abuka menene anan mubtada ne saboda duk sunan da ya zo farkon jumla shi muka ce ya kira mubtada abuka abu mubtada ne anan mubtada menene marfu'un to wa alamatu rafihi alwawu an kawo wawun ita ce alama ta rufa kana abuka abuka na menene ismu kana ismu kana ismu kana shi ko menene marfu'un kamar yadda muka karanta to dake marfu'un ne aka kawo shi da wawu idan ka duba abu muhammad a misali na fudu na karshe shi kuma kabaru la'alla saboda la'alla min akhawati inna ne kamar yadda muka karanta to la'alla isim dinsa mansubin ne khabar dinsa shi ne marfu'un a nan da ya zo khabaru la'alla sai aka ce abu aka kawo wawu ina duk inda kaga abu ya zo da wawun to ya zauna a gunda wani abu ne marfo'i a wajen yake wani abu marfo'i maimakon wannan rufa dan sai aka kawo wawu idan muka duba wadda'na fi'ili ne da fa'il yujillu fi'il mudari annasu fa'il la'alla lil akawati inna tansibu isma wa tarfa'u al-khabar inna kuma shi ma harfu nafsi ne to in muka duba misali na farko aba maf'ulun bihi ne saboda wadda'na an hada fi'ili ne da fa'il لكن دليل آه متكلم من معه غيره مبني على السكون في محل رفع فاعل واباء مفعول به منصوب وعلامة نفسه الالف نيابة عن الفتحة يجل في المضارع الناس فاعل لاشي اباء مفعول به فيما مفعول به منصوب وعلامة نفسه الالف لعل اباك لعل من اخوات ان تنسب الاسم aba ismu la'alla ne saboda haka ismu la'alla kuma masobi ne su ce sa nan aka ce la'alla aba abaka inna kuma harfu nasbi ne sai aka ce inna aba muhammad kenan a lokacin da ya zo mansubun yana zuwa da alif sai misalai hudu na karshe razina an abi yasiku nasu bi abi radiyan nasu an abi yashkuru nasu bi abi za mu ga kowanne ya hadu da harfu jami misali na farko harfin jarri an ana bi sa'id misali na biyu harfin jarri ba bi abika misali na uku harfin jarri an an abika misali na hudu harfin jarri da li abi muhammad to kenan duk lokacin da wannan suna abu haka nan sauran yan uwan wannan abu din in suka zo majrurun to za a kawo yawon ne niyaba al kasra yawon ita ce alama ta jarra a waɗannan sunaye kenan a gurguje a takaice abu abul hamun zu fu waɗannan duk lokacin da ka gan su marfu'an to za su zo da wawun mansub za su zo da alif majrur za su zo da yawun kamar yadda ya bayyana mana a cikin ka'ida yace alqawai al-asma'ul khamsa sunayen nan guda biyar hiya sune abun akun hamun futu ma'ana yadda kai wa abu din nan irabi da wawun fi halatin rafi da alif fi halatin nafsi da yawun fi halatin jarri to haka nan waɗannan sunaye duka zaka zaka musu wannan irabi din misali ba mun yi misalin abu ba to duk wanda abu yake ka cire ka sa ko zai zauna misali zaka iya cewa ja aku sai akuka sabibul mahir kana akuka رجلا حازما لأن القادم أخوه محمد ودعنا أخاه ودعنا أخاه طيب يذل الناس أخاك لأن أخاك طبيب ماهر إن أخاه محمد رجل شريف رضينا عن أخي سعيد يثق الناس بأخيك رضي الناس عن أخيك يشكر الناس لأخي محمد an gane ai to haka nan sauran ma sauran misali zaka ce ja'a ja'a misali hamu hamu zaka ce ra'aitu hama marartu bi halim zaka ce ja'a ko futiha fu zaidi fu zaidi ma'ana fu zaidi shine baki bakin zaidu asalin sakonmu ne da aka shirya ne mutum sai an yi shiga cikin waɗannan sunaye na baki wanda aka sani za ka ce ra'aitu fahu ma'ana na ga bakinsa za ka ce nazartu ila fihi fihi za ka kawo yawon saboda majrur ne haka nan zaka ce ja zu mali ra'aitu za mali saboda mafulun bihi ne marartu bi bi mali sai ka kawo yawo to waɗannan sunaye guda biyar su ne ake kiran su al-asma'ul khamsa ibn mali yake cewa warfa bi wawin wansibanna bil alif wajru bi ya'in ma min al-amya ma min al-asma'ati من ذاك سوء صهبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن في هذا الأخير أحسن waɗannan sunaye guda biyar wanda shi ibn mali a arsiya ya ƙara guda ɗaya daga ciki sai suka zamanto al-asma'u sitta suka zama al'asma'u sita maimakon al'asma'u hamsa sunan da aka tsara a nan shi a hannu hannu din shi aka tsara hannu babu hannu a nan to shi ibn mali ya kara hannu ne to abin da yake da muhimmanci a nan shi ne shi abun shara ko kuma yake sharuta na yi wa waɗannan sunaye iradi da waɗannan harufa sharadi na farko ya zamanto mufradi ne mufradi in ya zaman to jam'i kuna ji in ya zaman to jam'i to za a masa irabi ne da harafi misali ja'a aba'uka aba'u kun ga da damma ra'aitu aba'aka marartu bi aba'ika kaga ya samu ya samu damma ya samu fataha ya samu kasara haka nan sauran gaba daya sharadi na biyu ya zaman to mukabbar ne ba musakhar bane me yake nufi da mukabbar karkin masa tasghiri tasghiri idan na kace kace abu kace abun abun wannan a wannan lokaci mukabbar ne tasghiri shine ka mayar da abu karami misali kace haza rajulun wannan babban mutum ne in kace haza rutailun rutailun wannan wani wani dan karamin mutum ne ka sakara shi to saboda haka in ka mai da shi ta sirri ka ce ja a ubayyu ubayyu ka ubayyu za ka masa irabi ne da haraka da wasu da ja a ubayyu ja a ubayyu ka haka ja a uhayyu ka uhay din tasghir ne na ubay tasghir ne na ab an gane ai wannan sharadi na biyu kenan sharadi na uku kuma dole ne ka yi idafarsa an gane ya zamanto mudafun ne shi wannan suna din sunan da zai zo na bayansa kuma ya zamanto mudafun ne karatun mu na jiya kenan idan ya zo suransa ba kai idafansa ba ba zai yi wannan iradi da waɗannan harufa din ba misalin sa inna lahu aban shaykhan kabiran inna lahu aban ka gani aban wannan ismu inna ne mansubun wa lamun nasbi al-fataha zahira da alifan inna lahu aban ko za ka ce ja'a abun ja'a abun ko za ka ce nazartu ila abin ba kai idafansa ba ma'ana ba ka mai da shi muzafin ka nemo muzafin ilaihi ba misali ka duba waɗannan misalai za ka ga kowanne yana ɗauke da muzafin da muzafin ilaihi ja'a abu sa'idin abu muzafin sa'idin muzafin ilaihi abuka abu muzafin wal kaf damir al mukhatab mabni ala fathatin fi mahalli jarri al mudaf ilayhi كان أبوك هكذا أبو مضاف كاذب في محل جر مضاف إليه هكا أبو مضاف محمد مضاف إليه هكا هو اللي دكتي ذاك جاء أبو أبو أبو لن ذاك جاء مضاف لي سنن ده يجي بايسا مضاف إليه ليه kenan mun samu sharuɗa guda uku ne na farko ya kasance mufradi ne kara yi masa gani na biyu ya kasance mukabbar ne ba musakkar ba na uku ya kasance mudafun ne in sharuɗan nan guda uku suka cika za ka masa iradi da wannan waɗannan harufa wajen rufuwa ka sa wawu wajen nasaba ka sa alif wajen jarra ka sa yawu in waɗannan sharuɗa sun cika kenan sannan daga cikin su akwai wanda wanda yana da sharadi na san mai zaman kansa bayan waɗannan sharuɗa bayan waɗannan sharuɗa yana da nashi sharadi shine zu zu kala kala ne a larabci akwai zu bi ma akwai su imana allazi to su din da yake zamanto min al asma'il khamsa shine su wanda yazo bi ma'ana fa'il yasa ibnu mali al-jazi yake cewa min zaka zu in suhbatan abana min zaka zu in suhbatan abana zu yace in abana suhbatan yani idza waradat idza warada bi ma'ana sahib kenan idan su ya zo ba bi ma'ana sahib ba to ba za ka masa irabi da waɗannan harufa ba misali zan ce ba zan ce ba ja'a ja'a zu indaka ra'aitu zu indaka nazartu ila zu indaka ba zan canja shi ba dalili na nan zu din ba bi ma'ana sahib bane bi ma'ana ismul mawsul ne bi ma'ana addafi ma'anan ja'a zu indaka ja'a allazi indaka ra'aitu zu indaka ra'aitu allazi indaka nazartu ila zu indaka nazartu ila allazi indaka amma zu wanda yake bi ma'ana sahib to zaka ga yana canjuwa ja'a zu mali ra'aitu za mali marartu ila ko nazartu ila zi mali to shi yasa wannan sharadi ne zu din ya kasance bi ma'ana sahib shi kuma ku asalin sa famun ne na baki famun na baki to aka cire ni mutum in aka cire ni mutum famun to zai shigo cikin waɗannan sunaye a masa irabi da wawun fi hadatin rafai alif fi hadatin nasri yawun fi hadatin jarri amma in ba cire ni mutum ba za a masa irabi da haraka misali zaka ce futiha famuka futiha famuka an bude bakinka ra'aitu famaka famaka na ga bakinka nazartu ila famika amma ka cire limin din fa futiha fuka wawun zaka kawo saboda anan na'ib fa'il ne ra'aitu faka zaka sa alif nazartu ila fika sai sa ibnu madi yake cewa wal famu haythu al mimu minhu bana yace min zaka zu in suhbatan abana wal famu haythu al mimu minhu bana al famu lokacin da aka jira ku a shida aka bambaro mimun a cikinsa to zai shigo cikin waɗannan sunaye guda biyar kenan idan ba bambaro ba ba ba zai shigo ba za a masa iradi da wasu luka wannan shine al-asma'u al-khamsa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i yace al-asma'u al-khamsa waɗannan sunaye guda biyar ana masa a rufu'a da wawi ana masa nasaba da alif ana masa jarra da ya'un saboda haka cikin da ka ganci abu ya zo wajen rufuwa ne aka ce a ba ya zo wajen nasaba aka ce abi ya zo wajen jarra ba wai wasa da larabci ba ne ko wasa da hankali in an ga dama a ce abu a ga dama a ce a ba ba haka ba ne kowanne da mahallinsa akwai abin da ya dace a sa a wajen ويشترط في إعرابها هذا الإعراب أنا شرطا تاوى wajen yi wa waɗannan sunaye iradi da wannan iradi ma'ana da wawun da alif da yawun an ta kuna mudafa ta kasance waɗannan sunaye su kasance mudaf ne kowannen su kamar da muka bayyana li ghairi yayin mutakallim wannan idafan tana da sharadi ya kasance idafan ba a yi shi zuwa ga yawun mutakallim ba in kai idafan sa zuwa yawun mutakallim a wannan lokaci zaka masa irabi ne da haraka muqaddara misali ka ce ja'a akhi ra'aytu akhi marartu bi akhi akh mudafun wal ya'ul mutakallim ko wa ya'ul mutakallim mudafun ilayhi a wannan lokaci iradin sa da haraka ne muqaddara zaka ce ja'a akhi zaka ce akhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها استغلال المحل بحركة حرف المد وكتب بحركة الو... بحركة الياء ولا شيء إلى فائل مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة معنى ضمة مقدرة وند باء جنسة abin da ya hana fitowa mana min zuhuriha abin da ya hana bayyana wannan damma din istighalul mahalli بحركة بحركة المناسبة كوكا بحركة حرف المد كوكا بحركة الياء حركة وتتداشي كن سن بزي تبا يوا كن تيني سني نان إن مدد أنت زوجي ne ba zai yi harfin maddi ya dawo harful maddi yawun ya zo da kowanne wasali ba sai da kasara ko zai yi ni dai ban taba gani ba harful maddi ne yawun kuma ya zo da wani wasalin da ba kasara ba ne to wannan kasara din da harful maddi yawun din nan karfi da yaji ta janyo to ita kasarar ita ce ta hana bayyanan wannan dan madan ita kuma ta hana bayyanan wannan fataha din ita ta hana ko bayyanan wannan kasara saboda kasaran da kake gani din ba na asalin bane misali in kace marartu bi akhi bi akhi kafin ya wannan ba akwai kasara ba to wannan kasara din ba shine wanda kake nema na irabi din ba wanda kake nema na irabi din a boye yake dalilin wannan saboda akudin an cire masa harafi na karshe ne shi sa aka ce ma menene wazanin akul akul za ka ce akawul fa'al shi ne wazan nashi kamar damun ne da kake fada damun ci ko dallun da limul ba ai a larabci duk abin da ya zama to ne ko isini dole ne a samu ya zama to yana da harufa guda uku in ka gaba da ya harafin to cirewa kai saboda wani dalili an gane damun an cire wawun akun an cire wawun haka fabul shi ma an cire wawun duk harafin da ko a duk abin da ka ga isim ne ko fi'ili ne ka duba harafin sa bai cika uku ba to a- akwai wani wanda aka cire saboda wasu dalilai to wannan kasaran da kake nema yana nan akan harafin da aka cire saboda haka wannan kasaran ya unce harful maddi abin da kuke kiran sa kenan harful maddi ita ce ta kawo wannan kasara din wanda kuma wannan yawo din a wannan waje ana kiransa da suna ya'ul mutakallim da shi yasa idan ka masa idaba zuwa ga yawon mutakallim wato an mas- an masa irabi ne da harakat dan ma fata kasara sai dai kowanne muhaddara ne kowanne a boye yake ba a ganin sa kenan muna da sharuɗa nawa na waɗannan sunaye na farko ya kasance mufradi na biyu ya kasance mukabbar mukabbar ba musakkar ba na uku ya kasance mudaf to wannan sharadi na uku yana da sharadi sharaɗi na uku yana da sharaɗi menene sharaɗinsa shine ya kasance idaban da za a masa ba zuwa ga yawon mutakallim ba ya zama sai dafa ila yawon mutakallim fa hina idin yu'raf bi bi harakati muqaddara na'am mun fada ibnu malik ya ƙara guda ɗaya abdullahi gundu shek abdullahi gundu an gane mu ma baƙaƙen mutane ba bar mu a baya ba inda an raya turab abubuwan da Sheikh Abdullahi Gwandu dan uwan Sheikh Usman dan Fodio ya rubuta a janibin luka. To Sheikh Abdullahi Gwandu sai dai ya shiga sahun su Ibn Malik, Ibn Hisham wanda muke jin sunan su Ibn Aqil, manyan malaman luka na duniya sai dai ya shiga sahun su. Saboda Abdullahi Gwandu kun ga al'asma'u din ne da muka karanta a na al'asma'ul hamsa ne. Ibn Malik da ya zo a bincikensa a luka ƙwarewar sana'u ya ƙara ya ƙara wani wani suna guda ya kira shi ne halu kamar da muka karanta abun akun hamun kaza ka wahan wahan din ne shi ya ƙara yi gulmari to an gada suka zama nawa kenan daga kamsa ya koma me ya koma shida shek abdullahi gundu shi kuma ya ƙara guda biyu ba ma dai ba guda biyu ya tsara ko wani babban littafinsa wanda ya rubuta na nahau da sarfu sunansa albaharul muhayr wannan littafi albaharul muhayr din nan yana dauke da baiti kusan dubu biyar albiya na ibnu malik ba baiti dubu bane muka kasa haka cewa muna kame kame go to gashi shi yayi baiti dubu biyar duk hukunce hukuncen nahu da sarfu ne a ciki a ciki ya kara ba wai al asmaul sitta ba ma kamar da ibnu ibnu malik ya fada shi al asmaul samaniya ne a wajensa ya kara guda biyu ga shi an gane ban taba ganin wannan littafi al-bahrul muhit ba amma ma'aikinmu yake cewa yana da makufuf nashi ma'ana wanda ba buga shi ba rubutun hannu baitinsa a bait- baitinsa na ƙarshe yake cewa wa mislu zafi da zamani yanzu an gane ma'ana irin wannan littafi din a wannan zamani din kaɗan ne ya shirin akwai ma a ina za a same ni to shi ne malam namu yake cewa da ya ce yanzuru kaɗan ne din yana tawatu shi ne irin na malamai da ne amma ya ce gaskiyar lamari ba abu irin sa ne saboda littafi na nahawu wanda yake dauke da yawan baituka din ba littafin da ya wuce alkafiya na ibnu malik wanda a alkafiya ne ya ciro shi alfiya din shi yasa a ƙarshen alfiya yake cewa ahfa ahfa min alkafiyati khulafa ahfa min alkafiyati alkhulasa alkhulasa din shine alfiya din kenan yana nufin daga alkafiya ne baiti dubu uku da wani abu ne a ciki ya dauko wannan littafin sau da ya gagare mu hata a tafiya din a ciki ya dauko to a kafiya ma baiti dubu uku da wani abu ne to shi albaharul muhit na shek abdullahi gondu wajen baiti dubu biyar ne akwai littafinsa kuma hisnu rafi na sarfu wanda zai baka mamaki amma abin nan abin nan mulkin mallaka turawan nan da suka zo suka yi mulkin mallaka ba wai sun mana barnan rayuka ba ne ka gane ko kuma sun mana asara ta daular musulunci ta shi usman ta fojo da suka ruga ba ya tsaya a haka ba ne littattafan da suka sace suka tafi da shi an gane shi abdullahi gundu ya wallafa littafi over 70 sama da littafi 70 ya wallafa ma'aikinsa shi usman dan fojo littafi kusan 100 ya wallafa shi kuma ina suke wadannan littattafan eh da yin aka tambaye ka maka ce ni ta fi shi a Usman dan Fojo in ka jake ka ce in ya sunna ne ba ina suke duk an sa ta an tafi dusu suna na wani wani laburari da ake kiransa a Oxford abin nan laburari na Ingila suna nan waɗannan littattafai da irin rubutun hannunsu Oxford ba kuke zuba suna nan kowace kowanne kasa in yaje za a bar shi shiga amma in kai dan Nigeria ne ba za a bar ka shiga ba kar ka je ka sato abin nan dungu saboda haka gaskiya mu mutanen afirka ba wai ina magana kan nigeria ba mulkin mallaka shi ya karya afirka tura da suka zo sun sace littattafan malaman afirka ne da suka wallafa ba don haka ba za mu iya tafiya kafaɗa da kafa
sai ta wani yake cewa na cewa ifritiyatu sauda yake ba sauda bane wulakanci ne kawai irin da larabawa ifritiyya ta zai ifritiyya ta sauda ba wai sauda ba sauda ba yadda abin da malaman mu na afirka suke ba dan mulki mallaka ba ina ji za mu dinga tafiya kafada da kafada da larabawa Allah ji kansu Allah ya gafarta mu malam bari mu gama ba sanin sani eh sakit na ki uwa ɗaya uba ɗaya suke darasi na gaba shi ne alamatu ta'anis khilafa bayan ya kawo mana wasu babi na irabi to shi ne ya zo kan wasu hukunce-hukuncen muhimmai wato shi ne na farko alamomi na ta'anisi a fi'ili ma'ana fi'ili in fa'idinsa ya zama to mu'annas ne za ta sa masa alama ta ta'anisi to waɗanne alamomi ne kuma a kowanne fi'ili to shi ne anan muke so mu sani da farko kamar da muka saba za mu karanta kuma mu zo mu fassara misali misalai shida na farko la'ibat fatimatu labisat zainabu sauba da'abat sirratu da'abat sirratu auladaha akalat fa'aratun zubdan arfa'at shatun hamalan فعدت فتاة أمها تلعب فاطمة تلعب فاطمة تلبس زينب الثوب تداعب سرة أولادها تأكل فأرة زبدا ترضع شاة حملا تصائد فتاة أمها فتأول أن الجمهور لعبت فاطمة فاطمة تاي وفا لبست زينب الثوب زينب تاسا تفا داعبت جرة أولادها سوى تنا وفاد أولادها يا ينتا يا بنتا أكلت فأرة زبدا بيراتات سكو كو زبد أرضعت شاة حملا akuya ta tayar da dan akuya haka ta hamal dan akuya karami kafin ya fara tafiya da kansa ko kafin ya fara cin ciyawa sa'adat fatatul ummaha yarinya ta taimaki mahaifiyarta tal'abu fatima fatima tana wasa talbatu zainabu sauba zainab tana sanya tufa tudaibu hirratul auladaha kanwa tana wasa da yaranta ta kulu faratun zubdan tsira tana cinye tana cinye shuku turbi'u shatul amalan akuya tana shayar da danta karami tusa'idu fatatin ummaha yarinya budurwa tana taimakon mahaifiyarta waɗannan su ne fassaran waɗannan misalai abin da muke so mu sani a nan shine muna da fi'ilul madi a misalai shida na bangaren dama muna da fi'ilul mudari a misalai shida na bangaren abu to fi'ilul madi a lokacin da fa'ilin shi ya zama to mu'annas to za ta sa masa alama ta'un wacce take da sukun misali da'iba namiji kenan sai ka ce la'ibat labisa namiji labisat ta mace da'aba namiji da'abat ta mace akala namiji akalat ta mace arba'a ko da yake ba a samu arba'a namiji ba akwai namiji mai shayarwa babu arba'a ta ta shayar kenan sa'ada namiji sa'adat ta mace wannan tawun din to tana nuna maka fa'ilin mu'annas ne fa'ilin mace ce wannan shine shine tawun din da muka karanta a juz'i na farko a babi na fa'ili muka ce lokacin da ya haɗu da sakin za a mayar da shi kasara misali a nan za ka ce za ka ce labisatil bintu labisatil bintu asalinsa labisat in ya haɗu da sukuni sai kamar da sukunin ta wuce a niskin kamar da shi kasara labisatil bintu shi ne wanda muka karanta a baya shi kuma a filin mudari filin mudari yana da harufa guda hudu da muka karanta wanda muka ce la'ati ko a taina ko a naitu ko la'aitu muka hada shi da waɗannan kalmomi guda hudu ma'ana la'ati nunun hamza ta'un yawun to waɗannan alamomi guda hudun nan harfa guda hudun nan na hurufin mudari in fa'ili mace ce to sai ka sa ta'un a ciki ba za ka zaɓi yawun ba ba za ka zaɓi nunun ba ba za ka zaɓi hamza ba sai ka zaɓi ta'un misali za ka ce yal'abu aliyun namiji ne yan abu a digin in fatima ce talabu talabu haka nan talbasu to da'ibu ta akulu turfi'u to sa'idu zaka sa ta'un alama ce ta fa'ili mu'annas a fi'ilul mudari bai kawo mana alama ta fi'ilul amri ba a fi'ilul amri in kana so ka umarci ta mace zaka sa ya'ul mukafaba ne shine wanda muka karanta shi a babi na wannan al'afalul hamsa al'afalul hamsa inda za ka ce taf'alina ta mace kenan in asilul amri ne if'ali maimakon if'al izhab ka tafi in mace ce if'ali ki aikata izhabi in ka sa wannan yawon din yawon muhasaba alqawaid kaidodi idza kana fa'ilu mu'annasan idan fa'ili ya kasance mu'annas ne كان الفيل مؤنثا yake fi'ili ma dole ne ya kasance mu'annas saboda maganar larabci ya dinga tafiya daidai alamatu ta'anisi fil fi'il al-madi ta'un sakinatun fi akhirih alama ta ta'anisi a fi'il al-madi za ta ga ta'un wacce take da sukun a karshen sa alamatu ta'anisi fil fi'il al-mudari alama ta ta'anisi a fi'il al-mudari ta'un mutaharrikatun ta'un ce wacce take da wasali fi awwalihi shi kuma a farkon sa a farkon fi'ilin فيه المدايرين علامات التأنيث في الأسماء alamomi na ta'anisi a sunaye wancan ale a fi'ili ba to wannan a ismi tunda mun riga mun san me ake nufi fi'ili me ake nufi ismi alamomi na ta'anisi a ismi al-amsila misalai tuhsinu khadijatu dhahaya najahati mustahidatu tarqusu dubbatu رقدت رقدت الدجاجة حازت ليلى جائزة تشتري سلمى فاكهة أحبت الصغر الكفر ظلت العمياء الطريقة تطيع أسماء أمها تعتني زينب زي تعتني زينب بملابسها ركبت سعاد عجلة فهمت إهسان درسها waɗannan misalai kashi hudu ne amma ya kamata kamar yadda ya saba ya tattasa mana su kashi kashi din amma a nan bai rabe bai raba mana su ba da farko fasaran waɗannan misalai al'amfila misalai tuhsinu khadija tu sahaya abaya shine girki girki khadija ta iya girki tana kyauta da girki najahatil mujtahida mace mai kokari ta ci jarrabawa ko ta yi da jari tarkusu dubba dubba tana rawa tana rawa raqadati dajajatu kaza ta kwanta hazat laila jaizatan laila ta karbi sakamakonta na kyauta da ake bawa ga wanda ya kokari tashtari salma faki hasan salma tana siyan kayan marmari a habbati subra kubra yar karama ta so yar babba ballati alija tariqa makauniya ta bata ta bata ta ta bata daga kan hanya tutiyu asma'u ummaha asma tana bi ko tana biyayya ga mahaifiyarta tatani zainabu bi madadiha zainab tana kula da tana kula da tufafinta rakibat su'adu ajalatan su'ad ta hau su'ad ta hau a malanke ajala abin da ake daurawa bayan doki ko kuma abin nan su sa fahimat ihsanu darsa ihsan ta fahimci darasinta wannan misalai ne guda goma sha biyu uku uku za ka fitar da su sau hudu to shine darasi uku na farko alama ta tane fita isim kowanne suna asalinsa namiji ne ana ɗauko wasu alamomi ne daga cikin alamomi guda uku sai a sa sai wannan suna ɗin ya zamanto ta mace misali khadijatu asalinsa khadij akwai rafi bin khadij ko a cikin sabon manzo khadij namiji ne مثال المجتهدة المجتهدة المجتهد الدبة الدبة الدبة حتى مثال ليلى ليل سلمى سلم سلم الصغرى صغر الكبرى كبر العمياء العم العم الأسماء أسماء اسم كذا asalin kowanne suna muzakkar ne an gane sai dai a ɗauko wata alama daga cikin alamomi guda uku alif ta'un shari da farko sai alif ana kiransa alif al-maksur sai hamza ana kiransa alhamzatul mamduda ko alifun al-alif al-mamduda to in ka sa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku cikin sunan da yake muzakkar to sai ya zama to mu'annas wannan shi ne akwai kuma wasu sunaye lafazin su na muzakkar ne su kuma mu'annas ne kashi na farko wanda aka sa ta'un a misali sai na ɗaya da na biyu da na uku khadijatu almujtahidatu ad-dubbatu wannan an sa ta ne daga muzakkar sai ya koma ya zamanto mu'annas misalai uku na gaba da wannan na hudu da na biyar da na shida a hudu kai na farko ya sa mana tawun raqadati dajajatu ad-dajajatu na biyar da na shida da kuma na bakwai sai sa mana alif hazat laila laila wannan alif din yana nuna alama ce wannan suna ne na ta mace tashari salma wannan alif din da aka sa yana nuna suna ne ta mace a habbati sura a sura al-kubra duk wannan alif din yana nuna mana duk sunaye ne na mata in ka duba misalai biyu na takwas da na tara an sa alif ne da hamza a karshen muzakkar din ballatin al-ya'u al-amyu ya ta sa al-ya'u aka sa alif da hamza bayan sa ismu kuma aka ce asma'u aka sa alif da hamza to saka alif da hamza a ƙarshen ismi muzakkari to yana nuna wannan isim din ya juye ya zama to mu'annafi in muka duba misalai uku na ƙarshe zainab su'adu ihsanu ba mu ga kowace alama ba daga cikin alamomi guda uku da suka shuɗe ba dawun ba alif ba kuma alif da hamza to waɗannan wasu ne daga cikin sunaye wanda lafazinsu na muzakkar ne amma ma'anarsu ma'ana ne na mu'allaf shi na duka ba da ilimin ma'ani suke cewa al'ibratu bil ma'ana la bil lafzi shi yasa zaka ga a sunayen maza ma zaka samu sunayen da suke da alama ta tare misali hamzatu hamzatu misali usamatu usamatu haka na irin su talhatu kun ga an sa da alama ta amma ba ruwanka da wannan tawon al'ibratu bil ma'ana la bil lafzi ma'anar za ka duba saboda haka ba za ka ce ja'at hamza ba ka ce saboda wannan hamza to din aika ta alama ta ta'ani ba za ka faɗi haka ba sai dai ka ce ja'a hamza haka ba za ka ce ja'at usama ba sai dai ka ce ja'a usama ja'at talha ja'a talha kamar yadda anan ba zai yiwu ka ce ja'at ja'a zainab ba ka ce ja'a su'adu ja'a isanu a ma'anan za ta duba za ta ce ja'a zainab ja'a su'adu ja'a isan kamar da anan yake ta ta ne bai ce ya ta ne ba yake rakibat bai ce rakiba ba yake fahimat bai ce fahima ba to kenan kana da waɗannan alamomi guda uku a alamomi guda uku ta'un wacce take zuwa a ƙarshe ana kiranta illahi a ta'ul murababa ta'ul murababa shi ake kiransa ma'ana wanda ake daure da ake ake rubuta shi a rufe ba wanda ake ake buɗa shi ba haka yake zuwa sannan alif din nan so tari wasu yana rikitar da su a ce alif kuma su gani yawon ne a rubuce mun yi bayanin wannan daga baya shi in aka ce ma wannan abu alif ne za ka duba wasanin da yake gabanin wannan ne ba rubutun za ka duba ba misali na aka ce laila kafin alif na an samu fata salma fata haka na al-sughra al-kubra fata to saboda haka ko da an rubuta shi da sura ta yawon a kira za ka ce masa alif za ka ce masa alif ba ruwanka da wannan rubutu din nan ka'ida ce imla'iyya doka ce ta rubutu na imla'i akwai alifin da za a rubuta shi da sura ta alif akwai alifin da za a rubuta shi da sura ta yawon alkawai da ka'idodi alamatu tani fil asma salas alamomi na mayar da sunaye mu'annafi uku ne tattasilu bi akhir al asma tana haduwa da karshen sunaye wa hiya ta'un mutaharraka yake ta'un mutaharraka ma'ana mutaharraka wacce take da wasali ko ta'un mutaharrika wacce take da wasali haka ce haraka wasalin da yake fataha dan ma kasara shine haraka wanda dai ba kun da shi ake kiran haraka au alifun maksura ko kuma alif maksura kun karanta daga baya akwai abin al-asmaul akwai an-naqis akwai kuma wanda muka karanta akwai al-manqus akwai al-maksur ba mun karanta baya ba to shi yasa ana aka ce au alifun maksura au alifun mamduda ko kuma alif mamduda shine alif din da bayan sa hamza ya zo shine ake kiransa mamduda saboda a ka'ida ko a karatun qur'ani ne idan alif a hamza ya zo a bayan alif za a jaki da tsawo ko daidai da ruwaya da za ka karanta amma in irin su masu kafir kake karantawa irin su riwaya ta duri irin su kalul irin su sufi wannan sai ka jaki harakatai ne an gane idan kuma masu tawassuke kake karantawa irin su kisai irin su kamar su hafs wannan sai ka karanta ta hamsa harakat in kuma kira'a na masu tur kake karantawa irin su hamza ko riwaya ta wai sai ka karanta shi harakat to sai sa wannan alifin ake kiransa a alifin mamduda saboda hamza ya zuwa bayan alif din idan hamza ya zo bayan alif to sananne ne za a ja shi oba ma'ana sama da haraka guda biyu kad yakunu lismul mu'annath khaliyan yace wani lokaci suna ne mu'annath yana zuwa khaliyan min alamat min alamat ta'lil ba shi da wata alama daga cikin alama su tare wannan kuwa za ka san shi ne kawai a ma'ana a ma'ana a irin wannan ɗin kala biyu ne akwai almu'annasul haqiqi akwai almu'annasul majazi to matsalan shi ne almu'annasul majazi gane wannan shi yake wahala amma alhaqiqi galibi misali ma ka ce ma Zainab ya shahara wannan suna cewa suna ne kawai na mata fu'ad ma ya shahara suna ne na mata ihsan ita ihsan mu anan ba mu cika sashi a mata ba ihsan din nan ya fi ma kama da sunaye sunan maza a gunmu nan amma ka shiga cikin larabawa mata masu suna ihsan ihsan ihsan da yawa saboda haka ya shahara to matsalan abubuwan da suke da suke mu'annafi ba su da alama ta tare su matsalan su wato shine al-mu'annas al-majazi misali al-ardu kasa din nan mu'annas ne shi ta idza zulzila al-ardu ba ta idza zulzila al-ardu ba saboda al-ardu din mu'annas ne misali ad-dar ad-dar tilka ad-dar al-akhiratu naj'aluha naj'aluha bai shi naj'aluhu ba to saboda haka wannan nan ne wanda mutum yana karatun Qur'ani yana karanta hadisi ya mayar da hankali don ka karanta da tadabbur ta nan ne kai ko yana karkaya murajan da tadabbur luka ya dinga mayar da hankali ta nan ne zai dinga gane sunayen da mu'annasa ne amma ba su da alama ta same su ɗaya bayan ɗaya zai dinga ganewa a hankali amma in ba haka ba ba hanyar ganewa muhimmancin sanin waɗannan kuwa idan baka san su wani lokaci a larabci sai ka kwaba a yi maka dariya kamar yadda mu'annasi dan kaga ba alama ta tanifi kamar yadda shi muzakka shi kuma abun mu'annasi ne kai ne baka ga alama ta tanifi din ba yasa ibn malik a yake cewa a cikin alfiyarsa yake abin nan waqtin waqtin bi ta'anifi ma sagharta min mu'annasin arim sulasiyin kafin alamun da za ka gane wannan suna ɗin mu'annas ne kai masa tasghir in kai mai masa kai mai da shi tasghiri to sai tabun ɗin da kake nuna alama ta tane su din sai yanzu misali ta menene tasghiri na dar tuwaira tuwairatun kaga tawun alama tane su da kake nuna menene tasghiri na arsa uraidatun uraidatun uraidatun to ta hanyar tanisi ne za ka gane cewa wannan mu'annas ne kawai waqtin bi tattalisi ma sagharta min mu'annas al-aal thulathi al-kafi sin din nan misali sin ba hakori ba to sin din nan akwai alama tanisi ne a ciki wa sinna bi sin an ce wa sinnatu ne eh bi sinnati an gwada ta ba alama ta tanisi amma ka zo ta tsiri sunainatu sunainatu tasghir ne na sin kuma wani abu fa'ida da zan ba ku muhimmi a nan a larabci duk abin da ka ga biyu ne abin mu'annas ne an gane abu biyu duk mu'annas ne misali wani babur taya nawa ne da shi biyu ba to taya ne sunan taya babur mu'annas ne duk abin da yake biyu ne mu'annas ne misali kulle udun wa ta'iyaha udun wa ta'iyaha udun wa ayyago bai ce wa ya'iyaha udun ba ko kuma da yake udunun sai ya ce wa'iyatu bai ce wa'il ba an gane ka duba hannu guda biyu ne eh ma qaddamat ya dawo qaddamat bai ce ma qaddama ba an gane ka lura takalmi misali na akwai takalmi na guda ɗaya takalmi biyu ne to na to za ka ga shi ma mu'annas duk abin da yake ci shi to a ka'idar larabci mu'annas ne za mu tsaya a nan saboda kurewar lokaci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka amalan da alheri ubangiji su ba wa ta'ala ya ba mu ikon fahimta da kuma juriyar zuwa a mun kawo karshen karatun mu da inda kuma mai tambaya da yawa Mara yana tambaya ya sauƙin nasu da ajika eh fasaran ya fiko ya fiko fi'il mudari ne na wasaka ya fiko wasakan sikatan wasaka ya siku wasakan sikatan amma nan sika shine amincewa da abu ya siku nasu biyadika mutane suna amincewa da babanka nan sun ci tsakanin yawon mutakallim da yawon mukhatab a yawon mutakallim kullum yana zuwa jikin ismi ne shi kuma yawon mukhataba yawon mukhataba shi kuma yana zuwa ne a jikin fi'ili misali ka ce izhabi izhabi to wannan yawon yawon mukhataba ne me yasa saboda izhab din fi'ili ne haka idan ka ce taf'alina taf'ali wannan yawon din yawon mukhataba ne me yasa taf'al din fi'il mudari ne fi'ili ne amma idan ka ce kitabi kitab fi'ili ne ko ka ce waladi kaga walad ism ne to saboda haka yawon mutakallim kullum yana zuwa ne a cikin ismi shi kuma yawon mukhataba yana zuwa a cikin fi'ili na'am mala ina tambaya akan dabba ne shi dabba ne ko mutum ne a shi suna ba a duba mushtaq na shi an gane ba a duba a ina aka dauko shi saboda lokacin da ya zamanto sunan wannan shi kawai ake dubawa sai ta ibn malik a sa babi na alam yake cewa akwai isul wanda yake wannan yake cewa wa minhu manqulun wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa zurtijalin ka su'ada wa udat ka su'ada wa udat wa minhu manqul akwai sunan da an dauko shi ne a wani bu aka dauko shi ka fadl ka ce fadl kaga wannan suna ne fadl ba akwai dan gidan Abbas ma sunan sa fakarta akwai kuma Asad sunan mutum a Laraba da yawa ne ai Asad ko to wa zurti jadin akwai kuma wanda ba ba inda aka dauko shi wa zurti jadin kan su'ada kamar su'ada wa udat kamar udat ba inda aka dauko shi saboda haka in aka ana duba asalin wannan ne a dubbo din a dubbo din sunan wani dabba ne an gane a dubbo din sunan wani dabba ne a in asali za a duba kamar yadda in aka duba misali Asad ba sunan dabba bane a larabawa mutane da yawa suna da suna asal to wannan ne saboda haka a nan da ke ya zamanto isim ba za ka duba asali din ba ka ce a dubbu a nan ana nufin wancan dabba ɗin ne akwai wani dabba mai doro ana nunawa a irin abin nan ɗin na wannan mai doro kato to wannan shi ana kiran sa a dubba a larabci to amma a nan ya zo a suna na mace na'am
a yau zin da ne
ta'atani ta'atani mubasara ko tatani tana kula mayar da hankali akan abu shine ake gina sai kina tatani eh tana ma bin sa tatani tana kula tana mayar da hankali akan abu kina na'am
نقرأ الإنسان صابر الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم الحمد لله رب العالمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحيط بهما ولا يحيط اللهم أنت الأول فلا تقبلك شيء وأنت الآخر فلا تبارك شيء وأنت الظاهر فلا تتفوقك شيء وأنت الصادق ولا تدونك شيء وكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن ولي وأنا أقول وصلي والمولى أنا النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون
shi da bayan da larabci sanar ta wannan nau'in zai sa shi bayan da larabci ko kuma wani aikin da za su samu yawo don daɗin karanta lahaurin da zai sa su iya magana amma in mai larabci ne da yake magana da in ya yi za su gyara za ka gane ya yi kuskure amma kai din ba sai ta hanyar fata misali ku sa doka tsakanin a cikin a gani ruhu za ka yi magana da su sai ka tuna maka kalmomin da kuka so ka yi magana da su din ba ka san su ba sai ka je ka nemo kalmomin ko ka tuna da kyar ka fita ka faɗa to daga baya kuma to in dai wannan magana ne ka riga ya faɗa to a haka practical haka kana yawan magana da larabci tsakanin ku da tsakanin ku kuna yawan ko wajen koyarwa yara ka dage ko minti biyar goma kana yin larabci to wannan shi ne zai sa ka koyi larabci haka na abin da zai taimaka kamar sauraron labaru da ake da larabci zuwa sai da yake wani kana yawan jin larabci domin zai sa ka koyi larabci sai za ka ga da yawa daga cikin malamai da irin malamai da haka wanda a cikin suna nuna kai larabci kuma za su gyara ma amma shi da za su ga minti biyar goma lakta haka ko kuma ba haka ne mutum na da larabci haka da larabci saboda rashin kariya an gane amma rubutawa kan wannan rubutu wannan yawan karanta takardu haka da larabci zai ka ka iya ka iya rubuta saboda ka gane yadda marubuta da suke shiryawa suke rubuta saboda yawan dubawa amma magana suke su da larabci wannan wani abu ne da ke ka kwanar da kanka ka kula wa kanka ina ji malam ya yi da fa'ida